بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوى إلي من قيسوة الدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan rana ta asabar a yau muna talatin ga watan rabi'u sani daren lahadi kenan daren ɗaya ga watan jumadal ula hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da biyu ga watan a biyu ga watan 11 ku biyu ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya wannan shi ne darasinmu na goma sha hudu a cikin wannan littafi na talhisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha wallafa al-fadilatu shaykh al-allama muhammad nasiruddin nasiruddin muhammad nasiruddin al-albani Allah ta'ala ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka masjid Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu dake nan unguwar Rilwanu Quarters a nan cikin garin Bauchi a darasin mu na baya mun tsaya kan inda malam yake mana bayani muna nan a cikin fasali na biyar shine alqira'a mun karanta na farko da malam ya kawo alqira'a mun karanta qira'atul fatiha wanda mun karanta qira'atul muqtadi laha mun karanta alqira'atu ba'da al-fatiha wanda yau insha Allah zamu tashi kan qira'atul fatihati fi kulli raka'a wato a daidai shafi na 15 kenan kafin mu shiga cikin karatu kai tsaye muna gabatar da ta'aziyar mu duk da mun gabatar a wasu majalisai amma za mu sake gabatar da ta'aziyya a wannan majalisi khususan zuwa ga 'yan uwa da abokai na wato ɗan uwa da Allah ya marasuwa Malam Amadu wanda muka fi sani shi da barista wanda shi jigo ne cikin ayyukan wannan masallaci kuma yana daga cikin waɗanda suke taya mu yada dukkanin darussan da ake gabatarwa a wannan masallaci ba za mu taɓa mantawa da shi ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa Allah ya mishi rahama Allah ya haska makwancinsa Allah ya sa aljanna ta zama kuma a gare shi wannan ayyuka da yana alkhairi Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah ya sanya mishi a mizanin shi na kyawawan ayyuka abinda muke ta faɗi na alkhairi a kansa Allah ya fi mu yaba Allah ya sa matsayinsa a wajen Allah ya fi abinda muke tsammani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi muna mika ta'aziyya zuwa ga ƴan uwa da kuma iyalansa baki ɗaya da matansa da ƴaƴansa duka muna musu ta'aziyya da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su haƙuri da dangana da kuma mu baki ɗaya Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya mishi rahama malam ya ce قراءة الفاتحة في كل ركعة karatun fatiha a kowace raka'a mun ji a baya cewa karatu a cikin sallah wajibi ne kuma za a fara ne da a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko kuma ya karanta wato isti'aza wanda muka saba da shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wanda mun ji tattaunawa da malamai suka yi akan karkasu wannan wannan isti'aza din sannan kuma mun ji hukuncin bismillah a cikin sallah mun ji cewa karatun sallah sawa'un karatu ne da ake yi a bayyane ko wanda ake yi a boye to bismillah ana yin ta ne a boye ba a bayyana bismillah a cikin sallah sannan mun ji cewa mutum zai karanta fatiha cikakken karatun suratul fatiha gaba daya wanda bai iya karatun fatiha ba kamar mutumin da ya musulunta a yanzu yanzu kuma zai yi sallah to sai a koya masa subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sai yi sallah da ita a madadin fatiha sannan mun ji cewa daga cikin sunna wajen karatu shine a yayyanke kowace aya a karanta aya aya kar a hada ta da ayan take wato mai bi mata koda kuwa suna da alakar ma'ana a tare wanda wannan shine sunna wajen karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama gaba ɗayansa to sannan malami mana bayani akan shin mamu zai karanta Fatiha ko ba zai karanta ba muka ji cewa mamu zai karanta Fatiha a sallan da ake yin ta a boye hakanan kuma a sallan da ake yi a bayyane in baya jin karatun liman kamar misali yayi nisa da liman bai jin karatun liman to shi ma sai ya kaddara wannan sallar kamar asirrance ake da shi ma sai ya karanta fatiha saboda haka wannan shine abin da muka ji malam ya faɗi sannan kuma malam ya ce za a yi karatu bayan fatiha za a karanta wata sura ko da a sallan janaza ne wanda kuma sunna ita ce a rako'i biyun farko na sallan da suke da raka'a sama da raka'a biyu kamar abin da ya shafi wato azahar la'asar magariba isha alkawoyin biyun farko za a karanta fatiha da sura rakawoyin biyun ƙarshe kuma za a karanta zallan fatiha ita ko asuba da ma raka'a ta guda biyu ce wani lokaci malam ya ce liman ya tsawaita karatu wani lokaci kuma ya takaita karatu saboda wani uzurin da kan iya bujirowa kamar abin da ya shafi tafiya ko tari ko rashin lafiya ko kuma ya ji wani yaro yana kuka in ya zama misali cikin mamunsa akwai mata kenan to sai ya takaita sallan saboda kar ya tsananta wa mahaifiyar wannan yaro din sannan malam ya nuna mana cewa karatu a cikin sallah tsayin karatun yana bambanta gwargwadon sallah sallan asuba ita ce wacce tafi kowace tsawo sannan sai sallar azhar sannan sai la'asar da isha sannan kuma sai magariba sannan sallan dare kuma ana so duk tafi su tsayi domin waɗancan duk salloli ne na farilla wannan kuma salloli ne na nafila sannan malam ya nuna mana cewa daga cikin sunna shine in za a tsawaita karatu to ya zama tsayin karatun raka'an farko ya fi na raka'a ta biyu wannan shine abin da muka ji malam ya faɗi sannan malam ya ce ya zama karatun da mutum zai yi a rako'i biyun ƙarshe ya zama sun ƙara taƙaita sama da wato wancan rako'i biyun farko Allah ta'ala ya samu dace to malam yana ce mana qira'atul fatihati fi kulli raka'a ina hukuncin karanta fatiha a kowace raka'a shin idan an karanta fatiha a raka'an farko yayi ko kuma kowace raka'a sai an karanta mata fatihan ta daban malam yace wa tajibu qira'atul fatihati fi kulli raka'a ya wajaba dole ne babu zabi dole a karanta fatiha a kowace raka'a duk raka'a in mutum zai yi ta to dole ne ya karanta mata ya karanta mata fatiha kamar yadda fatiha mun ji cewa rukuni ne daga cikin rukunin sallah kamar yadda ruku'u da sujjada suke rukuni in babu su sallah bata yi ba haka nan karatun Fatiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadithin Ubadah ibn Samit hadisin Bukhari da Muslim annabi yana cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab don da bai karanta suratul Fatiha ba bai da sallah a ruwayar Bukhari da Muslim yana cewa iqra bi ummil Qur'an thumma qra bima shi'ta in ka tashi sallah to ka fara karanta ummul Qur'an suratul Fatiha kenan sannan kuma bayan nan kuma ka kara da suran da ka ga dama amma dai ita fatiha wajibi ne dole dole ne a karanta ta Sheikh Uthaymeen rahimahullah a cikin sharhinsa na Bulughul Maram yana cewa wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an ai la salata yace hadha nafyun lil jins wa huwa a'la anwa'in nafi li'annahu nassun fihi wa nassun fil umumi aidan yace wannan da annabi yace la salata ana nufin wato nafi ne korewa ne wannan ladin anahu ana kiranta la nafiya la ce mai korewa to la salata kuma ta zo ne nafiyul lil jins dan ta kore duk wani sallan da aka yi ta duk wata sallan da aka yi ta in dai sunan ta sallah ce aka kuma yi ta babu fatiha to babu ita ba sai ka tsaya tambaya ba a na yi sallah kaza ba a in dai sunan ta sallah kuma aka yi ta babu fatiha to la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wannan sallan babu ita dole dole sai an karanta sai an karanta fatiha a cikin ta saboda haka malam yana cewa wa tajibu qira'atul fatihati fi kulli raka'a wajibi ne a karanta fatiha a kowace raka'a domin fatiha da kai a raka'an farko ba ta da alaka da fatiha da kai a raka'a ta biyu kaga yanzu misali idan ka zo kai sallah sai zama kai sallah ba kai kabbaran harama ba to sallan duka ta baci ba raka'an farko bace ta baci domin kabbaran harama guda ɗaya ce ake yin ta a madadin dukkanin rakawoyin sallan gaba ɗaya da in aka rasa ta to duka sallan ta baci amma suratul fatiha ita to kowace raka'a nata daban ne saboda haka in baka yi a wannan ba to wannan raka'an ta baci za ka sake maimaita raka'an sannan kuma ka yi sujada ba'adiyya saboda me saboda an samu ƙari a cikin a cikin sallah in ya zama duka kuma rako'in ba karanta fatiha ba to duka sallan babu kenan za a sake ta wannan sallan da a lissafa ta matsayin sisi kwandam kenan da a sake malam sai ce wa yusannu ziyadatu alaiha fi raka'atayn al-akhiratayn aidan ahyana mun ji a baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sunnarsa ita ce raka'o'i biyun farko sun fi tsayi a kan rakoyi biyu na ƙarshe kamar ka ce a raba su biyu sai muka ji cewa ai wasu nassoshin ma sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a sallansa a rakawoyi biyun farko kadai yake karanta sura to shine sai malam ya ce mana anan ana so wani lokaci jifa jifa a dinga yin karanta sura a rakawoyi na biyun ƙarshe bayan fatiha amma ba da'iman ba ba koyaushe ba jifa-jifa shi yasa ya ce a hayanan wani lokaci mai yiwuwa in an yi sallan a zahar duka rako'i biyun ƙarshe ba a karanta fatiha ba al'asar a karanta haka na ana ana caccanzawa a hayanan to shi yasa shi kan shi malam a cikin asalin littafin na sufatu sala yana cewa wa kana sallallahu alaihi wasallama yusalli raka'atayn al-akhiratayn aqsara min al-ulayayn من الأوليين قدر النصف قدر خمسة عشر آية النبي يا كسنشي إن يتاشي صلى يكن صلى تركو إبيون كرشي يزما سنة مسأين كمر واتوس ربيني نركو إبيون فرقو gwargwadon ayoyi goma sha biyar kaga kenan su raka'o'i biyun ƙarshe yana karanta wani lokacin ya karanta ayoyi goma sha biyar a ciki irin surar mushamsi wadda haha irin su sabbi su marabbikal ala masu ayoyi sha biyar sha bakwai sha tara hakan nan ne da sauransu to kaga kenan in an ce sha biyar shine rabin rakawoyi biyun farko kenan rakawoyi biyun farko yana karanta ayoyi su kai talatin kenan kaga shine in ka raba su biyu zai baka sha biyar kenan wannan shine yanayin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake wato ainihin caccanzawa wannan kuma ita ce fahimtar mafi yawa cikin malamai tun daga kan sahabbai daga cikin su akwai Abubakar Siddiq Allah ya mishi a ƙara da a gare shi akwai kuma al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala akwai kuma wasu daga cikin malaman mazhabar Hanafiya da kuma sauran malamai na musulunci wanda suka tafi akan Annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yakan ƙara karatun wata sura takaitacciyar sura akan wato ainihin a Fatiha a raka'a ta biyun ƙarshe malam ya ce ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض أو امرأة لها رضيع أو ذي الحاجة ما لن يتي ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة baya dacewa baya halatta ga liman ya tsawaita karatu a cikin sallah sama da tsawaita wanda ya zo a cikin sunna baya halatta liman ya je cikin dare ya gyaro wata tilawansa izu uku izu sallan asuba sai gwada mu mutane tilawan ta yi karfi ko ba ta yi karfi ba a sallah to wannan baya halatta ya ɗebo abin da ya wuce tsawaitawan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yi a sallah domin ai ana ai mun taba karanta hadisin Mu'adh bin Jabal Mu'adh bin Jabal ya kasance yana zuwa yayi ma ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallama su yi sallar isha tare in ya koma unguwarsu kuma sai ya ja su sallar isha shi yana matsayin nafila su suna farilla daga sai yana tsawaitawa ran aka samu wani ɗan kasuwa ya dawo daga kasuwa ya gaji ya zo gani man yana karatu ya karanta suratul baqara duka a sallar isha izu biyar ya bi kusan hamsin da wani abu washe gari da ya zo sai ya ji shi ya ɗauko karatun suratul fil to ka san su karatun su yadda muka yi bayani ne in an karanta aya sai an nutsu an yi tadabburin ta kafin a je na gaba ya kai tambayi na gefensa jiya wata sura aka karanta ya ce suratul baqara baqara sani yake nayi yau fa wannan wata sura ta yace suratul fil giwa to sai kulwansa ta suran ta masa to in suran saniya ma ga yadda ta kasance to ina kuma ga giwa daga kawai sai yanke ya koma gefe ya sallansa sai mutane suka fara guna guni jibi wannan mutumin malalaci ya zo ya raba kan al'ummar musulmi wa ya mutu wa ya dawo aka yi karin shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi sallama sai kira shi ya ce haka ne abin da ya faru ya ce ya kira mu'az bin jabal ya ce masa a turidu an ta kuna fatanan ya mu'az ya kai mu'az kana so ka zama fitinannen mutum mai koran mutane daga masallaci an ya ishe ka karanta musu wa shamsu wadda ha hasabi isma rabbikal a'la tilawan ka kuma koma cikin dare kai wannan mutum ya ce to ni dai ga abin da na yi na koma sallah ta tayi annabi ce sallar ka tayi amma ya ce ya rasulullah ni fa wannan gunagunin da kuke kai da mu'azu a cikin sallah ni wallahi ban iya shi ba ya ce to me ka faɗa a cikin sallah ya ce cewa ne Allah ka ban aljanna ka tsare ni daga wuta ya ce to mu ma duk karatun da muke wannan gunagunin da kake ji abin da muke roƙo kenan Allah ka ba mu aljanna ka tsare mu daga wuta kaga saukin addinin musulunci wannan kuma ba kofa ce aka bude ta kaga liman ya tsawaita ka koma gefe ka ce kai babu ka ja naka ba amma abin da ake ce ma liman shine kar ya tsawaita ma mutane sama da tsawaita wanda ta zo a sunna sannan kuma layi bayanin cewa a baya ita tsawaitawa a sallah ana la'akari ne da yanayin mutane ana la'akari da yanayin mutane yanzu bil haƙiƙa magana ta gaskiya ba za ka ɗauko cewa an ce a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin a sallar magariba yana karanta sautul araf ka zo karanta mutane sautul araf a wannan lokacin ba dan saura sauran imanin da mutane suke da shi na zuwa sallar ba duk sai ka kore su annabi kuma cewa yi yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunfiru kullum abin da yake maimaitawa shine shi liman abin da ake so da shi shine ya zama tsaka-tsaki kar a shaide ka a cikin unguwa a ce kai ka fi kowa tsanantawa a sallah ka fi kowa jimawa to sai ka kori mutane daga zuwa gunka kar kuma a ce duk wani malalaci bai da masallaci sai masallacinka to ya zama lalaci ka kai ma yayi yawa kenan amma zama tsaka-tsaki wanda bai da lalaci sannan kuma bai kosawa da wuri moderate mutum average zai iya tsayawa ya sallah tare da kai to wannan shine malam yace ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة سيتي فإنه domin yin hakan tsawaitawan قد يكو قد فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه mai yiwuwa yana iya tsananta ma wanda yake bayansa in ya zama ya tsawaita a sallah tsawaita wanda ta wuce iyaka min rajulin kabirin fisun ba mamaki a cikin waɗanda suke bayansa akwai mutumin da shekarunsa sun ja dattijo ne ya zo zai yi sallah kagan aka tsawaita a sallah ai za a samu matsala shi ne man watakila matashi ne yana tafi sa tilawa ne shi kuma yanzu dattijo ne dan Allah sa mu gama da duniya lafiya to kaga tsawaitawa a cikin sallah zai zama ya zama masa wato ya masa nauyi aw maridin me yiwa a cikin mamunka akwai mara lafiya kai watakila lafiyayye ne kai don ka ji tilawa tana fita fes to lafiya lauke ne to kai watakila kana cikin lafiya aw imra'atin laha radi ko watakila akwai matar da ta zo masallacin ta yi sallah kuma tana da ɗan da take shayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani lokaci nakan tashi zan yi sallah da nufin in tsawaita sai in ji kukan wani jariri sai in takaita saboda kar in tsananta wa mahaifiyarsa yanzu za ka raba mata hankali biyu rabin hankalinta na kan sallah hankalinta da rabi na kan kukan jaririnta auzil haja mai yiwuwa wani kuma yana da bukata ya yanke bukatarsa ya zo ya yi sallah kaga in ka tsananta ka tsawaita to hankalinsa kwata-kwata zai fita daga kan me daga kan sallah ya koma kan bukatar tasa wannan shi yasa ba musulunci yake so mun ji a baya cewa mutum baya shiga sallah a lokacin da bayan gida ya matse shi ko kuma aka kawo abinci musamman ma abinci irin wanda yake so ga kuma yunwa to sai manzo Allah ya ce idza hadara al-asha'u wal isha fal asha'u qabla al-isha al'isha in an yi ma'ainun din kasira to sallar isha da muka saba kenan al'asha shine abincin dare to saboda balaga na manzon Allah sallar salbi ce idza hadara at'am wal sai ce idza hadara al'asha wal isha yanzu ga abincin dare ga kuma sallar isha nan ya zo to sai ce fal asha qabla al isha to yanzu a fara da cin abinci kafin a yi sallar isha to haka yake kuma a dukkan sauran salloli gaba daya ga abinci nan ya zo ga yunwa ana ji ga kuma abincin nan ya zo to in an shiga sallah tunanin abinci zai fi yawa akan tunanin sallah to sai a zauna a ci abinci tukunna a yi dam sannan kuma sai a zo a yi sallah to shi yasa musulunci yake so ma in mutum zai shiga sallah ya yi kokari duk wata bukatar da ta sa shi tunani a sallah ya kawar da ita wannan shi yasa musulunci yana son nutsuwa a sallah shi yasa Allah ya ce qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un wanda suka rabauta muminai sune masu kushuri a sallah kushuri a sallah kuma baya samuwa sai ga kawar da dukkanin wata bukata shi yasa malamai suka ce ko mazhabar malikiya duk yadda mazhabar malikiya take da tsanani amma suka ce idan misali mutum ne ya ci bashi sai zan bayi da wata hanyar da zai biya bashi mai bin sa bashin kuma ya tsananta masa in ya je gida ba zai same shi ba sai ya dawo ya ce in dai kai musulmi ne ai mahadu a sallah to sai aka ce sallan ya canza masallaci in ya canza masallaci ya gano shi ya canza masallaci in ya ga cewa in duk inda ya je hankalinsa na kan karfa ina cikin sallah wane za ta ce wai sallan a gida in ya ce to ai barin yi dako ai dai na san duk area nan masallacin juma'a guda ɗaya ne za mu haɗu a juma'a ya san za su haɗu a juma'a din kuma in ya gamu da shi ya shigo masallaci sai gan shi gashi can a sawun gaba yana bin shi bashi ko sai da aka fara sallah ya tuna kawai sai ya hange shi a can gaba gashi ne yana bin shi bashi kaga hankalin sa yanzu zai fita daga kan sallah to yayi suka ce juma'ar ma yayi ta a gida yayi ta a azhar hige ne ya zauna a gida saboda me saboda kar ya fito dan saboda kar ya zo wajen sallah su gamu da wannan mai bin sa bashi hankalin sa ya tashi daga kan sallah ya koma kan tunanin bashin da ake bin sa saboda ita sallar nutsuwa ake so a cikinta ana son nutsuwa a cikinta daga duk abin da zai kawar wa mutum hankali a lokacin da zai shiga sallah to ba a so to shi yasa shi kuma liman in ya zo to sai ya dinga lura da irin waɗannan mai yiwuwa a cikin mamu akwai wanda ma ba lafiya jurewa ya daure ya zo masallaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda al-imam muslim rahimahullahu ta'ala ya kawo a cikin littafin sa a cikin kitabun sala babu amril a'immati bi takhfifis salati fi tamami bi takhfifis sala malam ya kawo daga abu mas'udin al-ansari yace wani mutum ya ce ya rasulullah la akadu udriku salata la akadu adriku salata mimma yutawwilu bina fulan yace ya manzan Allah wani lokacin haka kurin sai in ki zuwa yin sallan jami'i saboda limamin mu wani yana tsawaita mana sallah yana tsawaita sallah yace fa ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi maw'izatin ashadda ghadaban min yawmi id yace tunda nake ban taba ganin annabi yayi fushi yana wa'azi ba irin fushin da yi wannan rana faƙala ya ɗaga murya ya ce ayyuhan nas ya ce ya ku mutane ya ku masu jan mutane sallah innan minkum munafirun daga cikinku akwai masu koran mutane daga masallaci faman sallabin nasi falyukhaffif duk wanda ya tashi zai ma mutane sallah to ya takaita ya tsawaita wato ya wato ya saisaita sallah fa inna minhumul marida wadda'ifa wa haja domin a cikinsu akwai mara lafiya akwai mai rauni akwai mai bukata wai za salla ahadukum li nafsi in ɗayan ku zai sallah shi kadai ya tashi cikin dare zai yi sallah to falli tsawon ma sha'a ya tsawaita iyayen da ya ga dama wannan shi shi kadai ne amma lokacin da zai ma mutane sallah to ba maslahansa shi shi yake dubawa ba a yana duba maslahan mutane shi yasa kaga ko karantarwa ce a karantarwa shi mai karantarwa yana duba maslahar mutane sama da maslahar kansa shi shi kadai a kowane harka ta rayuwa kaga hatta a cikin sallah yanzu zaka ce ka duba maslahar mamunka akan maslahar kanka kai kai kadai to ballantana kuma a harkar duniya ko a harka ta siyasa ko wani abu makamancin haka yanzu an ce wannan mai karantarwa ne wannan liman ne za mu baka kuɗi naira miliyan kaza to yayi ka duba kuma in an baka miliyan kaza kai mai karantarwa su kuma mamun da suke sauraron ka ba su wani hali za su shiga in wannan ya kai zuwa ga gwamnati to da sai a duba su maslahan su so ko a rayuwa ne mutum ana so ya dinga duba maslahan mutane domin ana cewa maslahatul amma muqaddamatun ala al maslahatil khassa maslahan kowa da kowa to shi ne ake gabatarwa sama da maslahanka kai kai kaɗai kamar yadda muke yin bada misali misali ne a ce yanzu ana zafi kuma gashi irin wannan yanayi da ba wuta mutum yana da janareto amma janareton bai ƙara in ya kunna shi zai sha iska kuma ya bacci amma makwabtansa su kuma da ba su da fankan da za su sha iska kuma ga ƙaran janaretonsa ya hana su bacci yanzu sai a ce mai to ko dai ka gyaro janareton nan ko kuma kar ka sake kunnawa saboda bai yiwuwa saboda kai kadai ka sha iska ka hana mutum ɗari bacci saboda kai kadai ka sha iska kai bacci to sai a tsaya masa a ce ko dai ka gyara ta tabar ƙara ko kuma kar ka sake kunnawa to yanzu sai a gabatar da maslahan mutane akan maslahar mutum ɗaya to haka nan kuma tsarin yake a rayuwa amma za ga mutane da yawa a komai in sun tashi abin da suke fara dubawa shine maslahan kansu su kansu wani ba ruwansa da wani zai cutu ko yan uwansa za su cutu su za su cutu wannan duk su suka je wajen shi dai damuwansa ne zai samu amfani shikenan Allah ya sauke al-jahr wal israr bil qira'a malam yace bayyana karatu da kuma boye karatu al-jahr bayyanawa kenan al'israru ɓoyewa kenan aljaharu wal israru bil kira'a malam ya ce wa ya jaharu bil kira'ati fi salati subhi wal jumu'ati wal idaini wal istisqa'i wal kusufi wal ulayaini min salati maghribi wal isha wa yasirru biha fi salati zuhuri wal asri wa fi thalithati min salati maghribi والأخريين من صلاة العشاء مالن يتي ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح mutum zai bayyana karatu ya yi karatu a bayyane a cikin wato ainihin sallar asuba sallar asuba mutum zai bayyana karatu wal jumu'a da sallar juma'a wal idain da sallar idi guda biyu babba da karama wal istisqa da sallar roƙon ruwa wal kusuf da sallah na rashin lafiyan wata ko rashin lafiyan rana wal ulayaini min salatin maghribi wal isha da rak'o'i biyun farko na sallar magriba da isha wa yasirru biha fi salati zuhri wal asr amma a sallan azhar da al'asr zai boye wa fi thalithati min salati al-maghrib haka nan a raka'a ta uku da sallan magriba wal ukhrayn min salati al-isha haka nan kuma da wato ainihin raka'a biyu na ƙarshen sallan isha zai wato boye su a ciki to a ƙarƙashin wannan malam ya kawo mana sallolin da ake iya a sallolin da ya wajaba a bayyana su a bayyana karatu a ciki na farko ce sallan asuba wanda sallan asuba ita mun santa kuma tana daga cikin salloli guda biyar da kullum muke yi sallan asuba sallan da muke bayan alfijir ya keto bai raka a biyu da kuma sallan juma'a wanda shi idi ne na sati sati wanda wajibi ne akan dukkanin musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa dukkanin mutumin da ya bar juma'a guda uku ba tare da uzuri ba da gangan ya jera juma'a uku bai yi sallan juma'a ba annabi ya ce to wannan baya cikin mu malamai suka ce to baya cikin mu musuwa musulmai ko yan aljanna wasu malamai suka ce kawai ku barta yanda annabi ya faɗa in ya je lahira can ya gane baya cikin suwaye ne wal idain haka sallan idi guda biyu sallan idi guda biyu sallan idi na farko shine sallan idi da ake yin shi bayan an idar da sallan azumi ranar 1 ga watan shawwal bayan an yi da ibada ta azumi kenan ran ɗaya ga watan shawwal sai a yi idi ranar farin ciki ranar murna sannan sai sallan idi babba salatul adha wanda ake yin ta ranar goma ga watan zulhijja to mun san cewa da sallan idi da juma'a duka ana musu hudu ba sai dai bambancin shine ita juma'a ana yin hudu ba ne gabanin sallah kuma hudu ba biyu ake yi ita ko idi ana yin huduba guda ɗaya ne bayan an yi sallah sannan sallan juma'a ana yin ta ne a masallaci sallan idi kuma ana yin ta ne a musalla fili ake samu wanda ana samun farfajiya ne sambal so samu ne ya zama a wajen gari sai dai akwai uzuri na ruwan sama ko cafaɓi ko rana ya yi yawa ta yadda in aka ce za a yi sallah a rana kuma a yi hudu ba mutane da yawa za su jigata za a samu marasa lafiya da yawa to sai a bar jama'a su je sai a je a yi sallah a cikin masallaci sannan sallan masallacin idi masallacin juma'a idan an je ana yin nafila kafin a zauna hakanan bayan an yi sallah kuma ana yin nafila amma masallacin idi in an je ba a nafila a masallacin idi gabanin sallah ba a nafila bayan sallah amma kuma dukansu ana yi ne a bayyane karatunsu illa iyaka wannan juma'a tana zuwa ne duk sati wannan kuma suna zuwa ne shekara-shekara sannan ranar idi rana ne na farin ciki wanda aka hana mu yin azumi ma a cikin ta gaba daya abin da ya shafi karaman sallah ranar karaman sallah ne kadai ba azumi daga ran biyu ga watan shawwal har zuwa sama ana azumi amma abin da ya shafi babban sallah tun daga ran goma ga wata sha ɗaya sha biyu sha uku kwana uku bayan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu tashriqi ayyamu akli wa shurbin wa zikrillah wannan kwanaki ne na a ci a sha a yi zikiri ba azumi a ciki duk wanda ya azumi a ciki ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dukkan karatun su ana yi a cikin ana yin shi a bayyane sannan wal istisqa sallar roƙon ruwa wannan ita ma mun santa ita ce sallar da ake yi domin a je a ba Allah haƙuri a lokacin da aka shiga fari mun sani in an ga Allah ya hana ruwan sama to zunuban bayi ne tunda da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana in dai mutane suka hana zakka aka bar ba da zakka to Allah zai hana ruwa tausayin dabbobi kadai zai sa Allah ya ruwa amma ba mutane ba kaga kuma ina ma ina ma a ce da ana cire zakkar kamar yadda Allah ya ce a cire da da yawa yawan talauci da yunwan da ake ciki da an fita daga ciki da fita daga ciki a ce ma duk mutum mai miliyan 100 ya kasa ta gida 40 kai kaddara ma mutum miliyan arba'in kada yake da shi ya kasa ta gida arba'in ya dau miliyan ɗaya bayar ba yadda dai za a yi kai sadakan miliyan ɗaya ba a ji a cikin unguwa ba ko ma mutum ɗaya ka bayar ko rabawa kai dubu ɗaɗɗai ɗaɗɗai ko dubu biyar biyar ko dubu goma goma ka raba miliyan ɗaya ɗaya dole sai an ji labari ya tashi dole sai labari ya tashi amma ga san wasu waiwayo suke ma Allah wani ya cire dukiyar ne wai sai ya ajiye in wannan ya zo neman taimako sai a ɗau dubu biyu a ciki a bashi in wannan ya zo neman za a yi wani biki a dangi zai ba da gudunmawa sai ya ɗiba a cikin dukiyar zakatin sai ya bayar wai shi aka wani ya yi ma Allah wayo Allah ya kiyaye to tausayin dabbobi ke sa Allah ya ruwa in ana hana zakka to kaga kenan in aka ga ruwa bai zo ba akan kari yadda ake tsammani to ashe bayi sun gane cewa fa ashe zunubanmu ne yasa Allah bai yi ruwa ba to yanzu me zamu shine mu tafi bayan gari can wajen gari kowa ya bar shagonsa da dukiyansa da matansa da wane ne mu tafi can wajen gari sannan cikin sunnan ma shine in za a tafi sallan ana sa riga ne bai bai saboda ka nuna cewa yanzu kowa ya nuna cewa ya Allah ga mu nan mun zo gaban ka a matsiyata sai a juye riga a sanya ta a bai bai a je a yi sallah a roki Allah Allah ya kawo ruwa to karatu a cikin salatul istisqa shi ma ana yin shi ne a bayyane hakanan salatul kusuf idan rana ta kisfe ko wata ya kisfe an samu rashin lafiya na na rana annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa an samu kisfewan wata kisfewan rana rashin lafiya na rana zazzabin rana kenan ko kamar yadda ake faɗi a ranan da ɗansa Ibrahimul Mu'azzam ya rasu ya mutane suka fara cewa kai lallai wannan yaro ya cika babban da dubi saboda bakin cikin mutuwansa rana ma sai da ta yi zazzabi ballanta damu annabi sai ya ce kai ku tsaya ku ji inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah annabi ce kun ga rana da wata to ayoyi ne biyu daga cikin ayoyin Allah la yankasifani min mauti ahadin wala li hayati ba sa zazzabi don wani ya mutu ko wani ya rayu in kuka ga sun yi zazzabi daidai ran da aka haifi wani to dama kaddara ce Allah ya rubuta yau za a haife shi kuma yau za su kiswe ba wanda za a fasa a ciki in kuka sun yi zazzabi daidai ran da wani ya mutu to dama haka Allah ya kaddara yau zai mutu yau kuma za su yi zazzabi ba mu kuma wanda za a fasa a ciki duka kaddara ne saboda haka ba su da alaka ba su da alaka to kaga yanzu inda yanzu ne ta yi daidai da mutuwan wani waliyi ko wani shehi ai ya zama ilahun yu'bad kenan ya zama wani abun bauta kenan har kiyama ta tsaya duk wanda ya zo duk wani dibgegen da aka bashi labari aka ce ran mutuwan sa fa sai da rana ta yi zazzabi sai dora hannu shi ma aka inna lillahi shehu a taimaka mana yana kwance a kabari to me zai iya yi oho yana kwance a kabari ko da yake dai mun ga masu zuwa suna roƙon shehi cewa bai yayi tsada a Najeriya yayi ya kawo dauki ai jama'a a roƙi tinubu ya dawo da subsidi ya fi garanti akan roƙon wannan shi don tinubu ya dawo da subsidi is very possible da yiwuwa ne yau din nan ya zauna a cikin ofis dama dama lokacin da ya ce subsidi has gone ai bai nemi shawarin kowa ba daga ce mai zo ka yi speech a matsayin an ma handin goban kasan ko ya juya ce to subsidi has gone ko ya juya tafi abinsa shi kenan kuma ta tafi din to yanzu da ya ce subsidy is back ba shi kenan ta dawo shi ko yanzu wannan da yake kwanci a cikin kabari ta yaya zai yi ya samu ma kuma muke addu'a insha Allah ko dai ya dawo da subsidy su dawo tare ko kuma inda subsidy has gone shi ma insha Allah has gone shi ma daga wannan ya tafi kenan insha Allah Allah ya samu dace to wannan annabi sai ya ce idan kun ga rana ta yi kusufi ko wata ta yi kusufi to ku je ku yi ta sallah to sallanta kuma ita inda ake ta bambanta da sauran salloli kowace sallah in za a yi kowace raka'a ruku'u ɗaya ake mata amma ita wannan sallan to ana yin raka'a biyu ne amma ana yin raka'a biyu ne kowace raka'a ɗaya two in one ake mata idan an zo an yi raka'a an kabbalta sallah an shiga sallah an yi karatun fatiha an yi sallah an yi karatun sura mai tsawo to sai a yi ruku'u idan aka yi ruku'u sai a dago sai a sake karanta fatiha da sura mai tsawo sai a yi ruku'u an yi ruku'u an dago sai a yi sujjada to wannan raka ɗaya kenan kaga ya zama two in one kenan raka biyu ne a cikin ɗaya to ƙarshe za a tashi an yi raka a biyu ne amma kamar raka hudu aka yi sannan a yi doguwar addu'a a yi doguwar addu'a mutane su yi kuka a zub da hawaye a tuba a koma zuwa ga Allah amma kaga wani lokacin har watan ma ta gama zazzabinta har Allah ya ba ta lafiya wani ma labari za a ba shi bai ma san hakan ya faru ba wani ma yana can yana kallon kwallonsa 2-0 Allah ya kiyaye to kaga yanzu abin da ake so shine ita ma wannan sallan za a yi karatunta a bayyane kamar yadda malam ya ambata sai ce wal ulayani min salatil maghrib haka nan raka'a biyun farko a sallan magriba wal isha da sallan isha wa yasirru biha fi salati adh-dhuhri wal asr a sallan azhar da al-asr za a boye karatu wa fi thalithati min salati al-maghrib haka nan raka'a ta uku a sallan magriba wal ukhrayani min salati al-isha haka nan raka'o'i biyun karshen sallan isha su ma za a boye karatu a cikin su to anan akwai matsalolin da ya kamata mu fahimce da su mu fahimta da su na farko ita ce ita bayyana karatu a cikin sallah ka'idar ita ce ba sanya maka aka yi cewa dole sai ka daga murya ka jiyar da kowa ba abinda malamai suka ce shine zai karanta ayoyin nan bi haitu yasma'u min bijiwari wanda yake kusa da shi zai ji me yake karantawa to shine bayyana karatu a sallah ya kamata yanzu in ni ɗaya zan yi sallah ko za mu yi sallah mu biyu a sawun gaban nan to bai kamata na can sawun ƙarshe ji mai muke karantawa ba to don haka ba ɗaga murya ake ba saboda masallaci ba a san yawan ɗaga murya a cikinsa ko da karatu mutum yake yi annabi sallallahu alaihi wasallama cikin dare a watan ramadan ya shiga cikin ɗakinsa da ya yi a masallaci yana sallah sai ji safai su ma sun zo kowa na ta nashi sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko yace da su ya ku jama'a karatun wanin ku na shiga cikin nauni da haka kowa ya sassauta muryarsa kowa ya karanta a hankali saboda kar karatun wannan ya dinga shiga cikin karatun wannan to liman shi kuma idan zai ja sallah to bayyana wato karatunsa a cikin sallah haƙƙi ne ya ji yadda iya waɗanda suke bin shi sallah yanzu misali idan aka ce za mu zo mu sallah nan aka ce an saba kullum har mu a shiga sallah idan sauran mutane baya wuce sau uku to a ka'ida ba mu bukatar lasfika saboda haƙƙin liman a karatu shine ya ji yadda iya waɗanda suke bin shi sallah shine haƙƙinsa ya ji yadda iya waɗanda suke bin sallah amma kowa sai ya ji karatu a unguwa wannan ba hakkinsa ba ne haka ko ba loudspeaker za a yi sallah illa iyaka mai yiwuwa akwai masu sallah a waje wanda suna buƙatar loudspeaker musamman misali a ce sallah ce ta juma'a suna buƙatar a sanya musu a loudspeaker wanda za su ji yadda mutane ko wataƙila masallacin baya iya ɗaukan mutane yadda ya kamata yanzu kamar misali wani lokaci in ana sallah a masallacin nan sai an cika nan an cika kofar masallaci har an sauka ƙasa kaga yanzu ana buƙatar abin da zai jiyar da ni abin da zai jiyar da mutane wanda suke waje cewa ga fa halin da ake ciki a cikin sallah amma daga murya ba tare da uzuri ba wannan bai daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to a nan tambaya ita ce shin idan mutum ya zo sallan da ake yi a bayyane sai ya yi ta aboyi bisa rafkanuwa shin sallan ta yi ko ba ta yi ba to in ya barta da gangan sallan ta yi ko bata yi ba to a nan abinda za mu fahimta shine abinda za mu ɗauko shine sai mu ce to shi bayyana karatu a sallan ma mai hukuncinsa farilla ne mustahabi ne sunna ne to a nan ne za mu fahimci ina hukuncin wanda ya yi sallah mai bayyana karatu a ciki ba yanzu kamar yadda muka ji na fatiha mun ji cewa fatiha farilla ce rukuni ne kenan ne muka fahimci ashe duk wanda ya in kai sallah bisa rakkanuwa ba fatiha ba ta yi ba in kai sallah da gangan ma ka ki karanta fatiha to wannan ma ka shiga bala'i in ka barta da gangan to wannan ya shiga bala'i in yayi bisa rakkanuwa ka ce to raka amma gaba ɗaya ba ta yi ba zai sake ta to yanzu sai mun ce to ina hukuncin bayyana karatu a cikin sallah shin idan mutum ya bayyana ya manta a lokacin da da zai yi wato ainihin karatu a cikin a cikin sallah yin lokacin da ya kamata ya bayyana sai ya ɓoye to ina hukunci malamai suka ce mafi yawa suka ce sallansa ta yi illa iyaka ya rasa lada mai girma daga cikin ladan sallansa don annabi cewa ya sallu kamar ra'aitu muni usalli wasu malamai kuma suka ce sallan ba ta yi ba mai dalilin wasu suka ce wannan dai hadisin da kuka kawo din sallu kamar ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka yi na kenan in ka yi ba irin yadda na yi ba mai kenan ba ta yi ba haka suka ce to kenan sallan shi ba ta yi ba almuhim dai shine in ya batta ya bar lada mai girma amma ba wanda zai ce ya sake amma in ya dawwama akan barin bayyana karatu a cikin sallah a yadda ake bayyanawa to wannan kuma ya koma isgilanci da sallah kenan ya koma wasa da sallah kenan to duk wanda yake isgili da addini kuma yana fita daga musulunci ma gaba daya daga abin da yafi shine khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam in mutum zai bi shiriya to ya bi shiriyar manzon Allah tunda annabi shi ya kawo sallan to yi sallan yadda ya koyar yi sallan a yadda gobe din ba taɓa rawaito cewa annabi misali ya yi sallan asuba a koyi ba ba taɓa samu haka ba duk sallan asuban sa a bayyane ke to kai ma dimanci yin sallan asuban a bayyane to sai kuma abin da ya kamata jama'a su fahimta shine wajen a sirranta karatu a sallah mutane da yawa suna kuskure shine sai ka ji mutum ya yi gum da bakinsa to wannan sunan shi tunani wannan tunani kake yi kawai ka yi gumne kana tunanin ga na fara karanta fatiha ga nan na yi ruku ina tasbihi wannan ba tasbihi kake ba karatun fatiha kake yi ba amma sirrantawa shine ka labbanka suna motsi amma sauti baya fita ta wannan ka sirranta kenan daga duk abin da aka ce a yi a sirrance a cikin sallah sawabun tasbihi ne zikiri ne tahiya ne karatun fatiha ne ko sura to labba za su yi motsi amma kuma sauti ba zai fita ba yanzu na zo karatu na ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan na bayyana amma na zo to wannan wanda ne yanzu sunan shi sirrantawa yanzu dai kowa dai ya ga baki na ya motsi amma baka san me na faɗa ba amma in ka zo kai gum to wannan tunani kenan haka wani kawai yana zuwa kawai akai kawai za ga yagun ya daga kai ya kalli sama ya ba zama cikin tunanin duniya ma shi abunsa gaba daya ya ma manta ma da a sallah yake to wannan bai cikin abin da aka karantar da mutane da haka malam ya ce wa yajuzu lil imami an yusmi'ahumul ayata ahyanan fi salati sirriya a nan wajen zamu ga kamar wajen taifin an yi hazafin ra'un haka ne ko na dai an cire rawun din ban sani ba ko ana ko haka yake za mu ga an sa fi salati siyya ko na abu makamancin haka to akwai rawun a wajen fi salati sirriya haka ne ko da haka na malam ya ce wa yajuzu lil imami an yusmi'ahumul ayata ahyan fi salati sirriya ya dace ga liman wani lokaci ya ji yadda mutane aya daya a sallan da ake yi a bayyane a aboye sallan da ake yin ta a ɓoye ya halatta mutum wani lokaci liman ya bayyana ma mutane aya kamar misali yana cikin karatu a sallan azhar sai a ji ya karanta fa'amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya sai ci gaba da karatu ko a cikin fatiha ko a cikin sura duka ya halatta kaga wannan yana daga cikin sunnonin da aka kaurace musu illa iyaka dama yanzu kafin a yi karatu kafin a ɗabbaka mu mutane abu to ana jira karatu ya biyo kan shi tukunna kaga watakila yanzu wani in ya ji liman ya karanta haka wani zai fara kuskus wani zai ce kai shi liman din waye ne shi mu je mu tambaye shi mana mu je mu tsare shi kuma yayi daidai dan duk wanda ya kawo sabon abu a addini wanda ba a san da shi ba to rike shi ake yi a ce ina hujja ina dalili ba shiru ake yi ba kar wuce saboda limamin mu na yafi mu ilimi a zo ka mana bayani da haka ina ka samu wannan karatun ba mu taba sanin shi ba yi mana bayani shi to shi yasa duk abin da musamman abin da yake ba wajibi bane to in karatun mutane bai iso kai ba to sai a takaita a ran da karatu ya iso kai to sai a karanta sannan kuma a tsabbaka to wannan wannan shine wannan shine amfanin karatu kamar yadda hadisi ya zo a daga Abu Qatada Allah ya kare yadda a gare shi wannan hadisi yana cikin Sahih al-Bukhari kitabul azan babul qira'ati fi dhuhri yana cikin kitabu Muslim kitabu yana cikin Sahih Muslim kitabus salah babul qira'ati fi dhuhri wal asri al-imam sanani ya kawo a cikin subulus salam Allah ya mishi rahama abu qatadat al-ansari yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina annabi ya kasance wani lokacin yana jan musalla fa yaqra'u fi dhuhri wal asri fi rak'atayn al-ulayayn bi fatihati al-kitabi wa suratayn a rak'o'i biyun farko na sallan azhar da la'asar sai ya karanta fatiha da surori guda biyu kenan kowace raka'a ya karanta mata sura daya wa yusmi'una al-ayata ahyanan wani lokacin yakan ji yadda mu aya daya wa yutawwilu fi raka'ati al-ula yana tsawaitawa a raka'an farko wa yaqra'u fil ukhrayayn bi fatihati al-kitab a raka'o'i biyun karshe kuma sai karanta wato ainihin zallan a fatihatul kitab saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka malam yana cewa wa ammal witru wa salatul layli fayusirru fiha taratan wa yajharu taratan wa yatawassatu fi raf'i sauti amma abin da ya shafi wato ainihin a sallan wuturi da kuma sallan dare to an ba shi zaɓi fayusirru fiha taratan wani lokacin ya yi ta a bayyane a ɓoye wa ya jaharu taratan wani lokacin kuma ya yi ta a bayyane wani lokacin ya yi a ɓoye wani lokacin ya yi a bayyane an ba shi zaɓi shi zai zaɓi wanda ya so amma wa ya tawassato fi raf'i sauti a lokacin da zai ɗaga sautinsa ana so ya yi tawassuli ya zama sautin nashi bai yi ƙasa can ba bai kuma yi sama can ba kamar yadda ya tabbata a hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi cikin dare yana yawo a cikin garin Madina sai ya zagaya gidajen sahabbansa ya isa gidan sayyiduna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai ya ji shi yana karatu can ƙasa da ya zo gidan umar kuma sai ya ji shi ya daga murya ya cika unguwa da karatu washe gari da safe ya tambayi sayyidina abubakar ya ce da shi me yasa kake daga sau me yasa na zo cikin dare jiya na ji sautinka ya yi ƙasa da yawa kana karatu har ma ba a jinka ya ce ya rasulallah ba na so ne in tashi mutane daga bacci sai annabi ce to kaɗan ɗaga sautinka kaɗan kaɗan yi sama kaɗan kaifa umar me yasa ka daga murya ka cika unguwa da karatu yace so nake kowa ya tashi duk wani shirin da yake unguwan nan ya fita masu gida kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace in shedan ya yanko kwana ya gane wannan inuwan ta umar ce sai ya juya da gudu in ya gane wannan inuwar inuwar umar ce ba ma bai gan shi ba a tsaye tukunna yanzu ya gane cewa wannan inuwar inuwan tashi ce to sai ya juya da gudu masu gida kenan yasa duk inda umar yake to shaidani bai zama a wajen shaidani cikin mutane ko aljinu yasa aka ce man kana neman shaidanu cikin mutane to su ne yan shi'a saboda su ne masu kan umar abubakar da umar zaka duk inda umar yake to shaidan ba zai zauna a wajen ba ba zai zauna a wajen ba to yanzu su su ne wakilan shaidan a wannan wajen kaga duk wanda ya mutu akan zagin sa ko a lahira aka je inda Umar yake baka nan kaga aka ce baka na inda umar yake kuma ba sai an gaya ma masaukin ka ba duk tsiyanka dai baka yi sai kai shi wuta ba baka yi sai kai shi wuta ba Allah ya kara mishi yadda Umar Umar ibn al-Khattab ina cikin ashiratul mubashshiruna bil janna Abubakar Umar Uthman Uthman ibn Affan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ikun Allah ma suna kunyansa mala'ikun Allah suna kunyansa kaga wanda mala'iku suke kunyansa shi ka ayya shanyi shi ya gama ya sha kwana Allah ya sa mu gama lafiya haka nan kuma sayyidina Ali bin Abi Talib wanda kuma yanda shine duk wani dan shiya yake tutiyan cewa yana kaunansa kuma ƙarya suke yi ƙarya suke yi su suka kashe shi sai kuma kashe ɗansa Al-Hassan suka bi suka kashe kaninsa Al-Husaini duka su suka kashe shi duk su suka kashe su ma bayan bayan nan kuma mu yanzu bayan shekara dubu da ɗari hudu da wani abu zo su cika mana titi da baƙaƙen kaya suna bakin cikin mutuwansa kun kashe mutum kuma kun zo kun cika mana unguwa da ihu ku hana mana motoci wucewa da ababen hawa saboda tsayen dan shi'a to me zagin wayannan sahabban dan shi ahlus sunna duk inda ya samu kafa ta sukar masu sukar aqidar ahlus sunna bai wasa da shi kar ka ji an ce ana karatu ne akan sallah to ya samu inda za a samu masu sukar aqidar ahlus sunna to su ma dole a taba su wajibi ne dole a taba su yasa kullum ni ina maimaitawa wallahi ko mutuwa ne dan shi'a in yazo kan gawata da sunan zai mun sallah wallahi ban yafe masa ba addu'ar sa ma bana so ya budi baki ce Allah ka gafarta ma wani wallahi bana so dan wanda ya kalli Allah ya ce ƙarya kake yi kai ce wayannan mutanen kirki ne na gano mutanen banza ne su ya ta Allah to ina Allah zai karba addu'ar sa ta ina haida da ɗan shi'a ya maka addu'a da George Bush ya maka addu'a duka ɗaya ne don dukansu kafirai ne dukansu kafirai ne duk ba wanda suke cikin musulunci karka tsaya wai wani kwana-kwana a ɗan shi'a wane ne suna shaɗu wallahi la duk wanda ya gamsu da aƙidin da shi an ci take kai wallahi kafiri ne din kare ta qur'ani ne kai tsaye to yazo kan gawon kai maka addu'a ne zallan ƴan uwanka musulmai muwahidai ahlus sunna in ka samu mutum arba'in suka tsaya a kan gawan gaska ce Allah ka cece shi daga azaban kabari daga azaban wuta annabi ya ce Allah zai amsa musu to me za ka yi kuma da addu'ar da shi'a saboda aka mu dai ai a lahira ma ba mu fatan masaukin mai zama ɗaya da su dan mu muna son Abubakar da Umar da Usman da Ali da Aisha da Hafsa su kuma tsine musu albarka suke to ya zai masaukin mai zama ɗaya ba zai zama ɗaya ba ba zai zama ɗaya ba har abada ba za mu taba zama ɗaya da su ba ta kalli aisha da aka ce ma annabi wa ka so cikin mutane ya ce aisha aka ce ba cikin matanka ba cikin mutane maza ya ce babanta abubakar kaga fa kenan maimakon ya ce abubakar sai ya ce abuha babanta sai zama kamar dangantakar abubakar da ita cewa shine babanta ma ya kara masa matsayi kallai hafsa yar gidan sayyidina umar lokacin da annabi ya sake ta Allah ya turo mala'ika Jibril daga sama ya ce da shi ka gaya ma annabi inna Allah ya amuruka an turaji a Hafsa maza mazan ji Allah ka mai da Hafsa ɗakinta fa inna ha sawwamatun qawama saboda tana da yawan azumi da qiyamul layli kai bari ka jimawa inna ha zawjatuka fil janna har aljanna Hafsa matar ka ce har aljanna Hafsa matar ka ce kai ko makiyin Hafsa ai ba ya shiga aljanna ba in ya shiga aljanna in ana bakin ciki bakin ciki sai ta kashe shi ai bakin ciki sai kashe shi saboda haka wayannan mutane ne masu masu daraja tsakaninmu da su sai dai addu'a yanzu shi kaga Umar shi Abubakar dama zuciyarsa tana da rika yana da saukin zuciya da taushin zuciya da saurin karayar zuciya shi ko Umar dama mutum ne mai kaushin zuciya mu bambanta Abubakar fa ba rago bane shi domin akwai bambanci tsakanin taushin zuciya da kuma ragwanci suna da bambanci jarumi ne abubakar jarumi ne shi tawagogin yakin da annabi ya kulla da kansa ba a yakin ba a lokacin rayuwarsa annabi yana mutuwa ka daura abubakar khalifa ya ce to ba za a tsaya ba ya daura to rago ya yi kalifancin ya yi ya jagoranci yaƙi ai ba zai iya ba jarumi ne shi haka nan sayyidina umar shi kan sayyidina ali radiyallahu an aka zo ana jingina masa ana kai jarumi ne kai jarumi ne ya ce tabbas duk kafirin da na gamu da shi a wajen yaƙi sai na raba shi biyu amma in kana neman jarumi na gaskiya a cikin sahabbai samu abubakar ya ce shugaban jarumai kuma shine manzan allah sallallahu alaihi wasallam duk jaruntan mun nan idan yaƙi yayi gumurzu aka tada kora in aka fafaro mu sai mu zo mu fake a bayan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kaga wannan mutane ne wanda suke masu daraja kwarai da gaske annabi ya ja kunnen mu yana cewa Allah Allah fi fi sahabati Allah Allah fi ashabi yana ce ku ji tsoron Allah kan sahabbaina ba la tasubbu ashabi kar ku zaga mun sahabbaina fa inna ahadukum fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu inda ɗayan ku zai ciyar da sadaka na zinare kamar girman dutsen uhudu in ɗayansu ya ba da mudun masara ko rabin mudu ya fi ka lada saboda ya fi ka tsarkin zuciya to kallaba bambancin ko wannan dutsen warinje aka ce maka mudun masara ta fi shi daraja ai ka san wannan masaran ba karamin masara bace ba karamin masara bace wannan tazara ce ba mai yawa tazara ce mai yawa da ba ka isa ka lissafo ba daga cikin darajarsu mafi girma shine kai duk kala rasulullahin kan da zaka ji sai dai ka karanta a littafi amma su kala rasulullahin su daga bakin annabi zuwa kunnan su kai tsaye yasa kai ne ake bukatar a bambance maka wannan hadisin sahihi ne da'ifi ne da sauransu su ba duk ba su bukatar haka saboda duk wanda zai ji magana daga bakin annabi a cikin sun san shi a gaban su aka faɗa su ka yi sun riga sun tsallake duk wani mai bin baya kuma sai dai biyu bayan su din da kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu a cikin alkur'ani ya ku masu imani to lamba ta farko na daya su suke fara shiga duk wanda zai shiga cikin masu imani ya shiga ne bayan sun shiga amma na farko su ne masu fara shiga cikin masu imani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka babu mai zagin su sai la'ananne tsinanne shine kawai zaka je na zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka aqidar ahlus sunna mu a wajen mu shine muna son ahlul muna son ahlul baiti muna kuma son sahabbai ba irin aqidar dan shi'a ba shi'a wajen dan shi'a dole ka raba biyu ko dai ka zama nasubi ko ka zama rafidi in ka zama nasubi to kai sahabbai zalla kake so to ba zai yi ka so sahabbai ka so ahlul baiti ba ko kuma ka zama rafidi shine dan shi'a kenan ka so zallan ahlul baiti banda sahabbai to kuma ba zai yi ba domin in ka cire sahabbai to ta ina ina ka samu ahlul baiti su ma ahlul baitin ba cin sahabban suke ba to ka zagi sabon kai wanda mai sabon to ya kai kenan to sannan in ka zo ka ce sahabban annabin nan sama da mutum dubu ɗari kaza ko dubbanni sai ka ce su a cikinsu ka ware wasu tsiraru da wasu wuce yatsu ba guda ɗaya ka ce wai su ne kaɗai mutanen kirki to annabi ka zaga domin a ƙa'ida yanzu in muka zo muka ɗauki malamin islamiyya muka cika masa yara cikin masallacin nan mutum ɗari muka ce yanzu muna so ka haddatar da su izu biyu a wata guda ko kuma a shekara sai aka zo aka samu a cikin wannan mutum ɗarin mutum casa'in da biyar sun iya mutum biyar ne ba su iya ba to yanzu sai mutum tabi wa yannan mutum biyar ɗin ya aka yi baku iya ba amma aka samu mutum biyar ne suka iya casa'in da biyar ba su iya ba to sai mu riko wuyan malami kai ne baka iya koyarwa ba ta yanzu in ka ce a cikin wannan dubbannin sabon annabin wasu 'yan tsiraru ne ba su ce yatsun hannu guda ɗaya ba su ne kaɗai mutanen kirki to annabi kake tuhuma cewa bai iya tarbiyya ba kana tuhumar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama cewa bai iya tarbiyya ba to wannan aqidar ta shi'a a zuwa ce maka wai san alul bai take ana son Husaini ana son Husaini to ana son Husaini Husainin ba yana da wa Hassan ba me yasa ba a ce ya Hassan ya Hassan shi ko shi Hassan din ba ya cin Ahlul Baiti amma me yasa ake cewa Husaini Husaini saboda Husaini ya auri yar gidan Kisra sarkin Yahudawa to wannan yar gidan sarkin Yahudawa da ya aura saboda tana cin Ahlul Kitabi ai halatta ya aure ta to wannan sarki yar gidan sarkin Yahudawa da ya aura shine yan Shi'a suke girmamawa shi suke girmamawa in bacin haka bakin cikin da suke cika mana gari ran goma ga wata suna bakin cikin mutuwan Husaini Husaini babansa sai Ali ba kashe shi aka yi ba me yasa ba su bakin cikin ran mutuwansa a sa bakakin gaya a cika gari dan me ba haka uwansa Husaini shi ba kashe shi aka yi ba me yasa ba su haka me yasa ba su haka na ranar mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don me ba za a yi haka ba sai shi husainin kadai kuma bayan kuma su suka kashe shi ya shi yasa wani mai hikima yake cewa mai yiwuwa yan shida bakin cikin da suke a ranar ba mamaki suna bakin cikin mutuwan fir'auna ne saboda ai shi ma yayi daidai da ranar da goma ga watan zulhijja a ga watan almuharram ran da Allah ya tseratar da annabi Musa ya lakar da fir'auna to mai yiwuwa bakin cikin mutuwan fir'auna suke dan jika annabi kan su suka kashe shi to yanzu sai su fake da guzma su harbi karsana kenan ka kashe mutum kuma ka zo ka ce ka san da ka yi bakin cikin kashe shi kuma ka kashe shi Allah ya samu dace to kaga shi Umar yanzu an ce masa me yasa kake daga murya a sallah yace ai ni so nake kowa ya tashi duk wani shedanin anguwan nan ya kama gabansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to ka dan yi kasa kasa da muryanka shine abinda Allah ya ce wala tajharu bi salatika wala tukhafit biha wa bataghi bayna zalika sabila idan zaka yi wato ainihin a sallah to karka daga muryanka yayi can sama kar kuma muryanka ta yi ƙasa sosai ya zama tsaka-tsaki kake yi shi ne udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiya in za ku roki ubangijin ku ku to ku yi da kaskantar da kai sannan ku ɓoye sautin ku ƙasa-ƙasa tsakaninka da Allah ko mutum ne in za ka roke shi in ka zo ka zauna a gaban a gaban Alhaji ko gaban gwamna ko sanata ba za ka daga murya ka ce ya mai girma gwamna ba za ka daga murya ba ƙasa-ƙasa za ka yi da murya domin ka lallashe shi to Allah ya fi kowa son lallashi Allah yana son lallashi da nuna cewa kai mabukaci ne kamar yare ce ma Allah kai ma Allah shagwaba a gaban ubangiji kai kuka kai amfani da sunnan annabi zakariya alaihi salam dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya idna da rabbahu ida an khafiya Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba tambaya ku na'am اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته